بسبب المسكرات والمخدرات يكون دمار الأسرة والمجتمع فلا يشق عاقل أن تعاطي المخدرات والمسكرات يؤثر على الحياة الاجتماعية والأسرية تأثيرا سلبيا فكم من فكم مزقت المخدرات والمسكرات من صلات وعلاقات وكم فرقت من أخوة وصداقة وكم شتتت من من أسر وجماعات وكم أشعلت من أحقاد وأداوات فالمسكرات والمخدرات داء تعاني منه كثير من الأسر فوالد يشتكي وأم تبكي وزوجة تعاني وأولاد ضائعون بل فكم من والد قتل وكم من أم قتلت وكم من بنت أو أخت اكتسبت وكم من زوجة طلقت والمسكرات والمخدرات وسرطان الأمم وإن مجتمعا تنتشر فيه هذه المهلكات مجتمع يسوده القلق والفوضى والتواتر ويخيم عليه الشقاق شقاق والتمزق وهذا ما يخطط له إبليس اللعين كما قال عنه رب العالمين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون المائدة عباد الله بالمسكرات بالمسكرات والمخدرات ترتكب الجرائم والمنكرات فلو نظرنا إلى انتشار الجرائم في المجتمعات لوجدنا أن من أهم أسبابها الرئيسية تعادي المسكرات والمخدرات ذلك أن مدمن عادة ما يكون فاشلا في المجتمعه عاجزا عن القيام بأي عمل ينفعه خاليا من الشعور من الشعور بالمسؤولية لفقده ما يؤهله لذلك من الدين أو أقل نتيجة أو أقل نتيجة تعاطيه لتلك الصموم المهلكة نعم من كان هذا شأنه فإنه سيقدم على طلب المال وتحصيله من أي مصدر وبأي وسيلة ولا يبالي بما يرتكبه في سبيل ذلك من جرائم بشتى صورها وأنواعها من قتل وسرقة واغتصاب وتهديد وغير ذلك وعن عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبدا فألقت فألقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباقية خمرا فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر خمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاستقي فاسقيني من هذا الخمر كأسا فاسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا إلا ليوشك أن يخرج أحد إحداهما صاحبه أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الألباني موقوفا في صحيح النسائي عباد الله بالمسكر بالمسكرات والمخدرات يفقد المرء دينه ويضيء إيمانه ويخسر آخرته ويخسر آخرته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة فالمسكرات سبب في الغواية والضلالة تصد صاحبها عن ذكر الله وعن الصلاة فيكون نفسه ترك الطاعة ويندفع نحو المعصية إرضاء لشهوته وشيطانه ورفاق ورفاقه وعن أنس بن مالك قال لأن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة آثرها ومؤتثرها وشاربها وحاملها ومهمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له أخرجه الترمذي وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام إن على الله عز وجل أحدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال أرق أهل النار أو أسارة أهل النار وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين, صا أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وذلك في ثلاث مرات فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة القبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما دينة القبال قال أسارة أهل النار أخرجه ابن خبان وصححه الأباني في تعليقاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد باين الله hudubarmu tana jan hankalinmu ne akan abubuwan da suka fi damunmu suka fi cutatar da mu a cikin al'umma shine matsalolin shaye-shaye wanda a cikin al'ummanmu mafi kusan ya fi yawa a cikin matasa wanda kuma su ne ake ganin jagororin gobe wadda su ne in an kwan biyu garin ko ƙasan za ta zama a hannunsu kuma su ne yawancinsu Allah jarrabe su da wannan hanya na shaye-shaye wanda mummunan yaƙi aka yi mana na ƙwaƙwalwa da wannan hanya idan mutum ya yaƙe ka da irin wannan hanya ba sai ya ɗauko wuƙa ko takobi ko bindiga ba wannan yaƙan ya fi muni domin ya dagula maka tunani ya kawar kai baka da tunani ba za ka iya amfanan kanka ba ballantana wani ya amfane ka in an kwana biyu sai ka ga gaba ɗaya al'umman ta lalace Allah ya sauƙi babu abu mai muni kamar wannan daga cikin sababi da yake kawo rushewan al'umma zuriya ko dangi ko ya gusar da hankali babu kamar shaye-shaye babu yadda za ka yi kaga an ce wannan mashayi ne a ce yau an sa shi jagoranci a wani waje na jama'a ko sarkin kasuwa ba za a ba shi ba a ce shi ne sarkin kasuwa amma wani lokaci fito ai gashi ya sha abin san ta za ku ba shi sarautan kasuwa ballantana ku ba shi limanci ballantana ku ba shi alƙalanci ballantana ku ɗauke shi wani aiki na hukuma wanda zai amfanar da jama'a shi kansa bai amfanar da kansa ba bai da amfani a cikin al'umma gaba ɗaya yadda ka san shara masu shaye-shaye haka suke a cikin al'umma kamar ka ɗebi shara ne domin sun matsa wa mutane ba su amfanar da mutane komai sai dai su rinka cutatar da mutane a rayuwarsu su kansu ba su amfanar da kansu ba ta haka yasa a kowane lokaci ake jan hankali kuma abin yana daɗa ƙaruwa yana daɗa abin nan yawaita mata na sha maza na sha manya daga ciki kaɗan akwai masu sha wadda wannan yana ruguza al'umma gaba ɗaya kuma me dalilinsa babban tushensa kawai abubuwa guda biyu ne suke kawo shi na farko jahilci jahilci da rashin tarbiyya jahilci domin jahilci ne zaka bada mutum abinda zai cuce shi ma bai sani ba ya kuma yadda ya bi ka a haka kuma mutumin da bai samu tarbiyya ba komai ma zai iya yi da haka abu ne da take kawar da hankali take gusar da kunya take gusar da tsoro duk wani abubuwa wanda mai hankali mai tunani zai iya yi ai ba zai iya yi ba to in an sha su za a iya yi ba a jin komai ba a shakka ba a fargaba da haka wajibinmu ne mu tsayu mu tashi tsaye wajen yakan waɗannan abubuwa da basiranmu da iliminmu da tunaninmu da duk wani hanya da za mu iya bi mu ga mun taimaka mun tsamo waɗannan matasa da suka afka cikin shaye-shaye ɗin nan babu wanda zai so a ce yau ga ɗansa na shaye-shaye amma kuma ka yi watsi da shi baka kula da wani hali yake ciki lokacin da zai afka baka sani ba babu wanda zai so a ce yarsa tana shaye-shaye kuma babu wani ɗan shaye-shaye da zai zo ce yana son auren yarka ka yi tarbiyyanta ka ɗora ta akan hanya mai kyau ka ce to gashi a bashi kai ma ba za ka bashi ba kai ma an ce ka je ka tambayo ma wani aure ba za ka iya zuwa ba sai mun san ba abu ne mai kyau ba to wannan abu ya rusa al'umma ga baki ɗaya kuma al'umma su za su tashi tsaye su ceci kansu gwamnati abinda take bai wuce kashi 20 ko 30 a cikin 100 na yakan wannan abin ba yawwa mutane nawa nawa a nan cikin garin bauchi mutane nawa nawa wata biyu ko uku waɗanda su wasu sun kashe iyayensu wani ya kashe ubansa wani ya kashe ɗan uwansa ga su nan kwanan nan a kano wani ya kashe kakarsa ubansa ya ajiye shi a gida ya rinka kula da uwansa ya kashe ta ga su nan kwanan nan ko sati ba a yi ba an ji hira a rediyo wani ya ja wata yarinya ya ji ya kwakule mata ido wai yana neman kuɗi kun ga abubuwa biyu ne ko jahilci kowannan abubuwa na rashin tarbiyya da rashin abin nan to duk lokacin da mutum yake da ɗabi'a na mu'amala da mutanen banza da irin wannan halin zai tashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasance cikin ɗayan uku kar ka zama na hudu ka halaka ko ka zama ɗayan hudu kar ka zama na biyar ka halaka ka zama dai malami mai karantarwa ko mai koyo ko mai sauraro ko mai tambaya amma wani duk guda hudun nan ba ruwansa da ko ɗaya ba yi karantarwa ba ya koyo in ana karatu ba yi saurarawa ballantana je yi tambaya abu kaza na da kyau ko abu kaza ba yi da kyau ƙunga ya yi me ya halaka wajibinmu ne mu gyara tunaninmu mu dawo da hankulanmu mu bi kan hanya daidai sai Allah ya taimake mu abinda gwamnati take ba a ce ba ta yi ba tana yi amma bai isa ba domin yau in an zo kai ka zo ka sayi kwaya a wajen mutum aka kama ku da kai da shi in an kai ku can shi mai sayarwan zai dawo ya barka a wajen a can zai dawo ya barka wannan ba ja ko anan an yi wannan al'umma a nan garin suka haɗa kai suka ce akwai masu waɗannan abubuwa a nan garin ya kamata a ɗauki mataki aka ɗauki mataki aka je gaban sarki aka ce ba a yadda ba ya rufe shago ko ya daina sayarwa a garin da ya ce duk ya yadda amma fa shi a sani tunda ba ko ina aka hana sayarwa ba ba zai sayar a garin nan ba amma zai sayar a wani gu kuma ɗan garin nan in ya je can saya haba zai ki sayar masa ba kai ka isa ka je can ka ce za ka hana shi sayarwa inda gwamnati tana aiki in kai kai karansa da nan da can da can din ko ina za a hana shi don haka ko za ku tashi ku tarbiyantar da ƴaƴayanku da iyalanku a ɗora su akan hanyar kwarai Allah ya taimake mu don haka shaye-shaye yana tarwatsa al'umma ne gabaki ɗaya da yawa al'ummomin da suka lalace suka tarwatse saboda alaƙa da shaye-shaye da yawa ‘yan uwa an raba kawunansu wannan baya magana da wannan wannan yaƙi yake da wannan matsalolin ‘yan sara suka matsalolin ‘yan boko haram matsalolin ‘yan abin nan daga neman kuɗi ne sai abin nan kuma duka tushensu shaye-shaye ne shugabanni da suke neman mulki sukan yi amfani da waɗannan matasan ne kuɗin ƙwayoyi ake ba su su saya su sha su ba za su zo da ‘ya'yayensu ba ba za su zo da ‘yan uwansu ba suna can an tsare su a gida a ɗauke su a kai su makaranta mai kyau su je su dawo suna gida su ci abinci mai kyau su sa tufa mai kyau ko an ba ku ƙwaya kun sha an ba ku makami kuna ta ihu kuna ce sai wani sai wani daga ranar da aka gama shi kenan kun zama banza domin ba a gina muku ko nawa aka ba ku an cutatar da rayuwanku daga na wani ba zai iya bari ba wajibi ne ku yi hattara ku ja ku yi tunani ku ɗoru akan tafarki mai kyau wanda zai amfanar da rayuwanku ba sai kun je wajen wani kun yi maula ba sai kun je wani kun yi gararan ba ba duk wannan matsaloli na shashashe yake kawo yawancin matasan mu suke fadawa yawa yawanci yanzu matsalolin satan waya kana tafiya a cikin keke nafe musamman mata da aka fi raina su ko maza a dan lungu haka sai a nuna maka wuka a kwace maka waya bayan da ka iya duk shashashe yake kawo irin waɗannan abubuwa don haka dewa al'umma sun tarwatse an lalata ‘yan uwa an lalata dangi an lalata dukkan wani abu mai amfani gaba da musiba ya afku saboda sanadin shaye-shaye kuma da yawa nawa-nawa uba yana ji yana gani yake kuwa ka da idonsa saboda abin da ɗansa yake ciki na halin shaye-shaye nawa nawa uwa take kuka nawa nawa mata da ta shiga cikin wani mummunan hali nawa nawa ƴaƴaye da suka shiga cikin wani mummunan yanayi saboda iyayensu sun zama mashaya kai iyaye nawa aka kashe mutane nawa suka kashe iyayensu maza ko mata shin ƴan uwa mata ko maza mutane nawa nawa aka musu ƙwace ko aka musu fyaɗe ta hanyar wannan abin duk mutumin da ya fita cikin hayyacinsa ba ruwansa da wannan yassa ce wannan wane ne ba ruwansa da kunya ko tsoro kowa ma zai iya masa rashin mutunci duk menene saboda mugun abu ne da yake jirkitar da tunanin al'umma wajibi ne al'umma su jawo hankalinsu kuma su tsayi su taimaki kansu su ƙarfafa kansu wajen gina al'ummansu babu wanda zai zo ya gina musu ita kuma haƙiƙa wannan abin ya watsu da yawa a cikin wannan abu mai halakarwa ya watsu da yawa a cikin al'umma wanda yana kawo firgici yana kawo tashin hankali yana kawo rabuwan kai yana kawo tarwatsewa yana kawo shaidan ya samu kafa ya shigo cikin mutane ya daɗa tarwatsa su Allah dama yana cewa shaidan yana nufin ya sanya gaba ne da ƙiyayya a tsakaninku a wajen sha'anin shan abin da yake kawo maye ya kuma hana ku bin Allah ya kuma hana ku ambaton Allah shin ko za ku faɗaka babu wanda zai zama yana cikin maye ya ce maka zai je yi sallah babu wanda zai yana cikin maye ya ce maka bari ya buɗe alkur'ani ya karanta shi kansa alkur'ani ko sallan tun farko kafin Allah ya haramta giya me yake cewa abinda Allah yake cewa ya gaya wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la taqrabu salata wa antum sukara in dai kuna cikin maye kar ku je kusa da sallah lokacin ba a ce giya haram ne ko ba haram ba amma in dai kun san kuna cikin maye kar ku je kusa da sallah to a sai kaga daga nan mummunan abu ne har aka kai ga ƙarshe aka zo aka haramta ta to duk wannan ya faru a tsakanin al'umma kuma al'umma suna gani kowa kawai ta kansa ta kansa in kai ka kuɓuta ba ruwanka da wani a'a dole ne a haɗa kai a yi ƙoƙarin yadda za a janyo a ɗora yaran na akan hanya domin wata rana su ne da ƙasa Allah ya taimake mu Allah maɗaukakin sarki ce shaidan yana nufin ya sanya gaba da ƙiyayya a tsakaninku a cikin lamarin giya da caca ya kuma hana ku bin hanyar Allah hana ku ambaton Allah ya hana ku yin sallah shin ko za ku hannu ku daina waɗannan abubuwa bayan Allah wannan mummunan abin shine tushen dalilin da yake haifar da dukkan wani aikin laifi da ka sani da wanda ma baka sani ba kisan kai ne zina ne fyaɗe ne menene ko menene wannan abin da zai raba ka da hankalinka shine tushen abin da zai sa ka ka iya wannan abu cikin sauki ba tare da wani damuwa ba domin in kana cikin hankalinka da nutsuwa kana iya kunyan wani kana iya tsoron wani kana iya shakkan wani amma in baka da wannan tunanin an kawar maka da shi kowa ma daidai kake ganinsa don haka wajibi ne wannan ba ƙaramin musiba ba ne don haka haƙiƙa wannan ɗabi'a ne da yake faruwa a cikin al'umma wanda yake watsuwa a tsakanin mutane domin shi mai wannan ɗabi'an shi kansa ba zai iya tsayuwa ya yi wani aikin da zai amfane shi ba ballantana ya amfanar da wani ballantana ya ɗauke damuwa ma wani saboda shi kansa bai tsare ma kansa ba ballantana ya taimaki wani ta hanyar addini ne ko ta hanyar rayuwar yau da kullum na rayuwar duniya saboda wannan mummunan dafi mai halakarwa da ya shige shi babu shakka daga cikin sha'anin waɗannan abubuwa idan mutum ya zama wannan shi ne ɗabi'ansa to da ka ga ya sa kansa a wajen neman kuɗi ta kowane irin hali shi yasa kake ganin 'yan shaye-shayen nan suke fantsamawa yin sata da sauransu so da yawa in ka ji an kashe mutum an saci babur za ka samu kashi saba'in daga cikin ɗari su ne in ka ji an saci waya ko an ji ciwon mutum da wuka an saci waya za ka samu su ne in an saci sabuwan babur ko baka taɓa hawanta ba yau ka zo da ita aka suka suka kashe mutum suka ƙwace ta ana sai da ita miliyan ɗaya ko da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyar in sun je ba za a ba su kuɗin da ya fi dubu ɗari ba wannan haka ne ƙa'ida a yanzu ma wai da aka ce an ɗaga darajan su kenan da dubu hamsin ake ba su duk sabantakan mashin ɗinka haka an kasace waya ɗan abin da ake baka la'ada ne shi dai koyaye ne ya samu kuɗin da zai je yi wannan shaye-shayen don haka wani hanya zai biya samu kuɗi ba shi ya shiga sata fashi da sauransu wannan duk ita take aika da mutane zuwa ga wannan Allah ya tsare mu da kuma nau'o'in irin abin da yake shigar da mutane na munanan ayyuka daban-daban wadda ba za a iya kirgawa ba na wajen kisan kai ko sata ko kwace da wajen razanarwa ga mutane an samu hadisi daga usmanu dan affan Allah ya kara masa yarda Usman yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace ku nisaci giya domin ita ce uwar laifi wato an an ce giya karka dauka sai kwalba ko burkutu a'a duk waɗannan shaye-shayen sunan su giya saboda menene an yi wani mutum a wani zamani wani mai ibada a cikin banu Isra'ila wannan mutum ya fita daga cikin mutane ya koma gefe ya yi gida sai aka samu wata mace wata karo sai ta je ta makale gefensa ta zauna tana karuwancinta sai wata ran sai ta aiki yarinyanta karama ta ce je kira mata makwabcinta nan ya zo ya mata shaida ana wani rikici ta je ta kira shi ya zo yana shiga gida tana bin sa a baya tana rufe kofa yana shiga tana rufe sai da suka gama shiga gida sai ta ce ba wani shaida ta kira shi ne kawai ga abubuwa uku ko yayi zina da ita ko ya yi kisan kai ko kuma ya sha giya sai ya ga kamar giya ya fi dama-dama sai ya ce a bashi giya yana sha da ya fita cikin hayyacinsa sai ya ce ƙara ya sake cewa ƙara daga ƙarshe sauran waɗannan abubuwan sai da ya yi su kafin me ya fita wannan shi ake nuna maka bahaushe ma yana cewa giya uwar laifi duk abu mai raba mutum da hankalinsa za ka iya aikata komai in kana shan abin da yake kawar da tunani don haka mun nisaci irin waɗannan abubuwa bayan Allah don haka wajibi ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce imani baya haɗuwa da sarrafa giya ko da shan giya a cikin zuciyar mutum ɗaya a ce gashi wannan mashayi ne ɗan ƙwaya ne ɗan giya ne kuma a ce yana da imani a dole ɗaya zai fita ya bar ɗaya kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake cewa mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake yin yana da imani sai an zara imanin sannan ya yi haka barawo ba zai yi sata ba imani a zuciyarsa za a zare sai bayan ya yi haka mai shan giya ba zai yi sha giya ba inda yana shan giya to tilas a zare imani a cikin zuciyarsa don haka wani hadisi yake cewa idan mutum yana shan giya ya sha ɗaya ya sha biyu ya sha uku to babu makawa idan ya ci gaba a ranar lahira za a shayar da shi wani taɓo wani laka na 'yan wuta sahabbai suka ce wanne ne taɓo na 'yan wuta ya manzon Allah ya ce surkamiki irin na ciwo irin ruwan ɗiwa da yakan taru ya yi kamfori ya yi tudu ɗin nan to shi ne abin da za a shayar da mai shan giya a gidan lahira matuƙar bai tuba ba amma in ya tuba Allah zai karɓi tubansa don haka mu yi ƙoƙari mu rinjaye zukatanmu mu ja hankalin matasanmu su nisaci dukkan abin da zai sa su afka cikin irin waɗannan munanan abubuwa Allah ya tsare mu ibadallah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين